بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم لي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم, فت وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الخزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونستجيرك من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan gari mai tarin albarka garin gamawa wanda muka haɗu a ƙofan fadan mai martaba sarkin gamawa ba don komai ba sai don wa'azi na addinin musulunci ƙarƙashin wannan ƙungiya namu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wadda take yawo birni da ƙauye lungu da ƙuzazzafo domin isar da saƙon Allah Allah ya sa mu dace duniya da lahira ƴan uwa musulmai idan muka kalli hali da musulunci da musulmai suke ciki Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wani lokaci kuma al'umma suna fadawa jarrabawa sakamakon in sun rungumi saɓon Allah. To da jarrabawan da al'umma suka fada wanda Allah yake jarabta imaninsu da jarrabawan da al'umma suka fada sakamakon saɓon Allahnsu Allah ya ba da mafita a cikin Alkur'ani. Jarrabawa na farko wanda Allah zai jarabta ɗan Adam don ya ga imaninsa a suratul ankabut a farkon ayoyin suratul ankabut Allah ya ce a hasiban nasu أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون nam ولقد فتنا الذين من قبلهم mm, فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a hasiban nasu Allah ya ce shin mutane suna zaton an yi turaku za a bar su haka kurum an ya ƙulu amanna don sun ce kawai mun yi imani wahum la yubtanun ba tare da an jarabta su ba to in kana wannan tunanin ma ka canja Allah ya ce walaƙat fatannan lazina min qablihim Allah ya ce hakika mun jarabta wayanda suka zo kafin ku fala ya alamanna Allahu allazina sadaku dan Allah ya ware masu imanin gaskiya wala ya alamanna alkazibin masu imanin ƙarya su bayyana a duk halin da kake ciki a rayuwa Allah zai jarabta ka Allah zai jarabta ka ta lafiyanka Allah zai jarabta ka ta dukiyanka Allah zai jarabta ka hanyoyi kala-kala a ga da ka yadda da ikon Allah ko ko ba za ka yadda ba Allah ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum." لتبلون في أموالكم وأنفسكم Na'am ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا Mm.
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا Na'am mafita وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tublawunna Allah ya ce wallahi za mu jarabta ku fi amwalikum a cikin dukiyanku kana da kudi Allah zai iya kawo jarrabawa a ciki a ga yaya za ka yi ka san wani idan gidansa ya kama da gobara sai ka ga ya ce an sa masa hannu ne wani idan jarinsa ta karye sai ka ji ya ce an sa masa kafa ne wani in ya kasa hakuri sai ya je wajen boka ya yi kulumboto ya ce yaya makwabcinka wajen wane sai ya ce ai da na fito ma na ga yana harara na daga lokacin sai ya rasa Allah kuma sai ya rasa dukiyarsa shine Allah ya ce wallahi zan jarabta ku a dukiyanku wa anfusukum Allah ya ce haka nan karan kanku wani lokaci Allah sai ya jarabci mutum kaga yana ta rashin lafiya aje wannan asibitin aje wajen wannan mai gargajiyan aje kaza idan bai yi tawakkali ya yadda da Allah ba ya san ba mai ba da lafiya sai Allah ba wani sai ya je wajen boka in yayi kulumboto ya ce ai an sa masa hannu ne daga nan shi ma ba shi ba Allah kuma babu lafiya Allah ya ce zan jarabta ku a rayukanku da dukiyanku wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kasiran Allah ya ce da ku haɗu da cutarwa mai tsanani a wajen wayanda aka ba su littafi kafin ku sune yahudawa da nasara haka nan tsantsan mushrikai masu bautan gunki masu bautan rana za su yi ca akan musulunci to amma Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi hakuri kuka tsaya akan kalmar shahada wa tattaku kuka tsare dokokin Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura Allah ya ce wala nabluwannakum hatta na alamal mujahidi ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أكبارهم Allah ya ce wala nablu wannakum Allah ya ce wallahi za mu jarabta ku hatta na alamal mujahidina minkum Allah ya ce wallahi sai mun ware wayanda suke addini dan Allah a cikin ku wasabirina sai mun ware wayanda da su yi hakuri akan kaddarorin ubangiji wa nafluwa akhbarakum Allah ya ce sai mun jarabci zakin bakin ku Allah ka sa mu ci jarrabawa to a wayannan ayoyi idan muka lura da sakon da Allah yake isar mana shine a rayuwarka dan ka ce kai imani haka kurun Allah ba zai barka ba ka tashi lafiya komai ka samu normal a a sai ka ga jarrabawa dan a bayyana imanin kan nan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba to wani lokaci al'umma suna fadawa cikin bala'ai da masifu da tashin hankali yayin da suka sunku suka rungumi saban Allah wannan kuma mutanen su suka jawo makansu wannan bala'in haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani zahar alfasadu fil barri wal bahri bima ظهر kasabat aydina الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا Mm.
ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Zaharar fasadu, barna ya bayyana filbarri a sararin ƙasa walbahari Allah ya ce har ma a cikin teku. Abubuwa ne da yawa Allah ya ce baya so, a samu musulmai suna aikatawa, zina Allah ya ce haramun ne, a samu musulmi yana yi, shan giya Allah ya ce baya so, a samu musulmi yana yi, zina a riba Allah ya ce haramun ne, wasu su mai da shi kasuwancinsu, abubuwa da yawa Allah ya ce baya so a samu musulmai suna aikatawa wayannan aikace aikace na saban Allah da musulmai suka sunkuya suna yi shi ya jawo fitintunu Allah ya cire albarkan cikin ƙasa Allah ya cire albarkan cikin teku matsaloli suka yi yawa burjik wa mutane ana cikin wannan rikicin kaga wannan ya kullo ga 'yan sata ga 'yan fashi ga masu kidnapping ga masu boko haram ga abubuwa dewa dai daga wannan fitinan a fada wannan fitinan a fada wannan fitinan to meye dalili Allah ya ce tsaban saban Allah da mutane suka runguma shine Allah yake jarraba su shine har Allah yake cewa wa ma asabakum min musibatin وما أصابكم من مصيبة فمن الله فبما kasabat aydikum فبما كسبت عي- فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musibatin Allah ya ce kun ga abin da yake samun ku na masifun nan daga wannan a fada wannan daga wannan rikici a fada wannan rikicin sai Allah ya ce fa bima kasabat aydikum Allah ya ce laifi ne fa da kuke yi abubuwa ne da yawa Allah ya ce baya so kuke yi waya afu an kasirin Allah ya ce da yawa ma yafe muku nake yi in ba dun haka ba wallahi da mun dandana kudar mu shi yasa alaramma in ka je ayan karshe na suratu fadir Allah ya ce walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ولو يع...
je ka abunka ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها ala zahriha min dabba على ظهرها من دابة
na'am Allah yake cewa walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu da a ce duk laifin da mutane suke yi Allah yana kama su da shi ne ma taraka ala zahriha min dabba da ba wata dabba mai dindiki a bayan ƙasa da ta rage kai ka kalli tarihin al'ummomin baya laifin da suka yi Allah ya tarwatsa su ka duba a yanzu wani irin laifi ne ba a yi mutanen annabi shu'aibu tauye mudu kawai suke yi Allah ya hallaka su ka duba al'ummarmu wani irin tauye-tauyen mudu ne ba a yi mai gidan mai ya tauye mai gidan awu ya tauye mai kaza ya tauye masu amu- sana'ar hannu su ma su tattauye domin duk abin da ka ƙara estimate a kai shi ma tauye mudu ne an tattauye an tattauye Allah subhanahu wata'ala ya bar mu inna rabbaka labil mirsad ya ‘yan uwana musulmai bayin Allah, ya ‘yan uwana musulmai da muke yin sallah, mu tsaya, mu gyara alakar mu da Allah, mu gyara alakar mu da Allah, wallahi addinin musulunci, addinin gaskiya ne, addinin musulunci shine hanyar tsira, kuma Allah a sunnar Allah da ya sanya musulunci da musulmai haka ne, wani lokaci sai ka ga ɗan Adam shi musulmi ne, amma ga jarrabawa a rayuwarsa ta zo masa kala-kala abinda da ci ma da ƙirai ke samu wani sai ka ga ga iskanci ga fasikanci ga kafirci ga shirka kuma ga dukiya Allah ce wannan duk ba komai bane Allah ce la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Hmm.
متاع قليل ثم ماواهم جهنم Na'am وبئس الم- وبئس المهاد Allah ya ce la ya gurrannaka Allah ya ce kar ya ruɗe ka me kenan taqallubul ladina kafaru fil bilad walwalan da arna suke yi a bayan gari a bayan ƙasa kar ya daga maka hankali kaga arne yayi shirka yayi fasikanci Allah ya bashi manya manyan mota yayi zina ya sha giya Allah ya bashi jirgin sama kai kai sallah kai salati abinda zaka ci da kyar zaka samu Allah ya ce wannan abin kar ya ruɗe ka ka tsaya ka bi Allah duniyan ne a wajen Allah ba komai bane annabin rahama yake cewa da darajar duniya a gun Allah matsayinta ya kai fiffiken sauro an ne ko ruwa bare sha ba kuma haka za ka ga wani lokaci ka ga garuruwan na musulmai Allah yana ta jarrabansu da bala'i yana ta jarrabansu da masifa ka ga yaƙi misali idan aka ce Palestine gari ne na musulmai ga halin da suke ciki Chechenia ƙasa ne na musulmai ga halin da suke ciki ka duba Japan ƙasan anna ne ka duba ina ne ka ga yadda suke da technology ga su suna kafirci wannan duk kar ya dame ka a matsayinka na musulmi Allah ya ce falamma nasu ma zukkiru bihi فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء نعم حتى إذا حتى فرق إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم فإذا هم مبصرون نعم الله سبحانه وتعالى يتي فلما نسوا ما ذكروا به yayin da suka yi watsi da duk wa'azin da ake musu abu kaza Allah ya ce baya so suka ce sai sun yi riba Allah ya ce haramun ne suka ce a su kasuwancin su kenan zina Allah ya ce baya so suka ce ai yancin dan adam ne it's a right it's a kaza it's a freedom suka dinga tsiya suka dinga rashin arziki Allah ya ce fata'ana alaihim abwaba kulli shay'in Allah ya ce sai na buɗa musu kofofin dukkan komai duk abin da suka taba suka ga technology ga dukiya ga kaza ga kaza hatta idza fariku bima utu har sai sun fara alfahari suna ganin su su ne Allah ya ce akhaznahum bagatatan fa idza hum mublisun ya ƴan uwana musulmai bayin Allah ya ƴan uwana musulmai da muke haɗuwa mu yi sallah tafiyan da yake gaban mu wanda zai sa ka tsira tafiya ne mai nisa guzurin da muke yi yana kasawa sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah ƴan uwa musulmai a takaice in kuka fahimci abin da muke bayani na farko Allah zai iya jarrabanka dan ya bayyana imaninka Allah zai iya jarrabanku lokacin da kuka fada zunzurutun saban Allah Allah zai iya jarrabanku kuna garuruwan musulmai ku ringa ganin fitintunu duka wannan menene mafita mafita yana ga Allah Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani lokacin da mutanen annabi nuhu suka shiga irin wannan matsatsi suka zo suka samu annabi nuhu annabi nuhu ya roki Allah Allah ya ce da su faƙultus ta gafiru rabbakum فقلت استغفروا ربكم إنه كان ويجعل لكم جنات نعم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Allah ya ce faƙultu stagafiru rabbakum Allah ya ce ku dinga neman gafaran ubangijinku innahu kana gafaran Allah mai yafe komai da komai ne yursilis sama'a zai saukar muku da ruwa daga sama alaikum midiraran mai yawa mai albarka wa yumdidkum bi amwalin wa banina Allah ya baku dukiya Allah ya baku ƴaƴa malamai suka ce in kana neman arziki idan kana neman ƴaƴa masu albarka ka kama istighfari ka kama tuba ma Allah insha Allah zaka ga budin Allah yanda ka sani da yanda ma baka sani ba shi yasa wata rana Qurayshawan garin Makka suka yi group suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a kira musu manzon Allah manzon Allah da ya ji labari yayi murna ya fita da gaggawa yana tsammanin dasi imani ne domin duk hanya da dasi dan su hana musulunci ya yadu sun bi sun kama raunanan musulmai sun musu azaba musulunci sai karuwa take yi lokacin da Annabi ya je sai suka ce da shi Muhammadu muna so ka bar wa'azi za mu baka yar kure wannan yar kuran idan ka ci ta duk za mu yi musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama damuwarsa kowa ya fahimci gaskiya manzo Allah ya ce musu babu matsala menene damuwarku sai suka nuna masa dutsen safa wanda ake safa da marwa a kanta suka ce wannan dutsen muna so ta zama zinariya idan safa ta zama zinariya duk za mu yi musulunci manzon Allah ya kama roƙon Allah Allah ya turo mala'ika jibrilu Allah ya ce wa mala'ika jibrilu ya ce wa manzon Allah inna rabbaka yukura uka salam ubangiji Allah ya ce a gaishe ka Allah ya ce a baka zaɓi idan kana so safa ta zama zinariya yanzu da a mayar da safa ta zama zinariya amma duk wadda safa ta zama zinariya sai yayi shirka Allah ya ce dan masa azaba azaban da ban yi ma wani cikin talikai ba amma zaɓi na biyu idan kana so a bar kofan tuba da kofar rahama duk wanda ya gama iya shegensa in ya ce na tuba Allah ya yafe masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli alkur'ani ya tuna kissan annabawa da manzannin Allah da Allah ya bayar da irin yadda mutanensa na mutanensu suka musu fito na fito sai ga annabi Muhammad ya tuna kissan annabi Saluhu Allah ya ce wa atayna samudan naqata mubsiratan وآتينا ثمود الناقة مبصرة mubsiratan fazalamu biha ناقة مبصرة فظلموا بها Mm.
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Allah ce wa atena samudan naqata mubsiratan Allah ce ga samudawa mun ba su taguwa kwalalo Allah ce fa zalamu biha sai suka zalunci kansu da ita su ma samudawa lokacin da Allah ya zabi annabi salihu a matsayin annabin Allah suka ki su yi imani Allah sai ya dinga ba ma lokaci Allah ya samu dace Allah ya samu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu sa'a da rabo da dacewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce daga yamma akwai wata kofa fadinta kawai tafiyan shekara arba'in ne tsayinta tafiyan shekara saba'in ne Allah ya tanade ta don karɓan tuban bayi idan ka ce Allah na tuba ka yafe mu ta wannan kofan da ta je amma annabi ya ce akwai ran da za a rufe yanda muka saba rana na fitowa ta gabar ya faɗi ta yamma akwai ran da in ya faɗi ta yamman ta yamman za ta dawo ita za ta rufe kofar tuba ya ƴan uwana musulmai bayin Allah ya ƴan uwana musulmai da muke haduwa mu yi sallah tafiyan da yake gaban mu tafiya ne mai nisa guzurin da muke yi dan wannan tafiyan guzurin yana kasawa sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah Allah ya sa ƙarshen rayuwar mu ta yi kyawu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya cikin jikin mu da halayen mu Allah ka ba mu rufin asiri da kwanciyar hankali Allah ka sa ƙarshen rayuwar mu ta yi kyawu assalamu alaikum wa rahmatullah